إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjid Da'wati wal Irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na Bulughul Maram muna fatan abinda zamu faɗi ne daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna taken karatunmu na yau shine faɗin ɗaya daga cikin baitutuka da ake jingina ma Ali bin Abi Talib yake cewa inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin madha yudni min al ajali fa'mal li nafsika qabla al maut mujtahida fa inna mar ribhu wal khusran fil amali yace ko da yaushe muna murna idan muna ƙara shekaru muna murna idan muna ƙara shekaru alhali duk wani ini da ya wuce yana ƙara kusantar da mu zuwa ga kabari ne yace kai kokarin yin aikin da zai sa ka tseratar da kanka a alkiyama domin rabauta da kuma hasara ya ta'allaka da aikin da mutum yayi ne muna fatan Allah ya bamu ikon yin aikin da zai tseratar da mu a ranar tashin alkiyama idan ba a manta ba har yanzu a yau za mu shiga a cikin sabon kitab shine kitabul hududi kitabul hudud littahi mai bayani akan haddi al-hudud mufrad kinsa shine al-haddu al-haddu yana da ma'anoni a lugatan daga cikin ma'anansa shine al-hima kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin hadisul kursi wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu kowanne sarki yana da iyaka iyakan Allah shine abin da ya haramta wannan ita ce ma'ana wadda ta hitahiya da babin da muke a ciki kinan haddi shine iyakoki yana ɗaya daga cikin alhaddu lokacin shine almanu an gane da kyau ko haddu shay ay man'u shay a hana abu ya faru amma a maluman shari'a suka ce alhaddu ko kuma alhududu hiya uqubatin wudi'at liman'i alwuqu'i fima shuri'a mithlahu min alhaddi shi haddi wasu uquba ce wata azaba ce wani hukumce hukumce ne da aka dora dan karewa a cikin fadawa ga abubuwan da Allah ya haramta ma'ana da an ce dai haddi ana nuhin wata ukuba da ake ma wanda ya wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya haramta wannan kenan shine ake ce ma al-hudud ba kowanne laihi bane yake da haddi akwai laihukan da suna da haddi akwai laihukan da ba su da haddi a nan duniya amma kowanne laihi yana da haddi a lahira to amma a duniya ba kowanne laihi bane yake da haddi kuma malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin hanyar da ake gane babban zunubi shine kasance an yi masa haddi tun a nan duniya kullu zambin wudi alahu alhaddu fa huwa kabira ka'ida ce suka ce duk zunubin da aka ɗora masa haddi to babban babban laihi ne kullu zambin wudi alahu alhaddu fa huwa kabira yana daga cikin hanyar da zaka iya ka gane manya manyan zunubai da kaji an ce wannan laihi in ka yi su za a maka haddi ka za to ana nuhi babban laihi ne to malam sai fara da babi na farko babu haddi zani babu mai bayani akan haddin mazinaci azzani shine wanda yake yin zina malam yace an abi hurairata an karbo daga abu huraira وزيد بن خالد الجهني da zaid bin khalid al-juhani radiyallahu anhuma Allah ya gada su shi da ma'aikinsa anna rajulan min al-a'rabi lallai wani mutum daga cikin mutanen ƙauye ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen manzon Allah fa qala sai yace ya rasulallah ya ma'aikin Allah an shuduka billahi ina hada ka da Allah shine an shuduka billahi ina hada ka da Allah illa qadaita li bi kitabillahi kai mini hukunci da littafin Allah za a yi masa tarjuma ma'anawiyya ina hada ka da Allah da kai mini hukunci da littafin Allah fa qala al-akhar sai dayan yace kenan su biyu ne suka zo wa huwa afqahu minhu shi kuma ɗayan ya yi wancan hankali ya ce na'am e faƙdi bi bainana bi kitabin lahi e ya manzan Allah ka yi muna hukunci tsakaninmu da littafin Allah wa'azalli sannan kuma ina so ka yi mini izini in yi magana wannan shi ke nuna hankalin wannan mutunan domin a gaban alkali in ka zo ba kawai da ka zo ba za ka fara rututu ka fara magana a'a sai an nemi ka fara sai ka nemi izini sannan kai ko kuma an nemi ka fara yin magana sannan kai wannan shine ladabi na zuwa a wajen alkali alkali ina da magana an bani izini eh to sai kai magana faqala sai yace qul manzo Allah yace masa fadi قال يتي إن ابني كان عسيفا على هذا للي دانا يا كسنتي دان أيكي أكن ونا عسيف شيني أجير كنا دان أيكي يا كسنتي دان أيكي ني أجدن ونا متنا فزنا بامرأته سيي زنا دما ترسا wannan yake nuna hadarin yake suna kawo samari su yi aiki a gidan da ke da mata a ciki wa inni ukhbirtu anna alabni ar-rajma kuma ni an bani labarin cewa ɗana hukuncinsa shine jihwa ma'ana za a jehe sa faftadaitu minhu bi mi'ati shatin wa walidatin sai na hunshi ɗana da meke da suna tunkiya guda ɗari da kuma baiwa guda na bada su maimakon jehe shi da za a yi fasa'altu ahlal ilmi sai na tambayi ma abota ilimi فأخبروني شسك بالي لاباري أن ما على ابني جلد مئة وتقريب عام suka bani labari akan cewa abin da ke akan ɗana shine a yi masa bulala ɗari da ƙauracewa ta shekara guda tagrib shine ya bar garin da ya yi zina har sai bayan shekara guda sannan ya komo garin wa anna alamra'ati hada ar-rajma matar wannan ita kuma abin da ke a kanta shine a jehe ta tunda matar aure ce faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi biyade na rantse da wanda rayuwa ta take a hannunsa la'aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi zan yi hukunci a tsakaninku da littafin Allah alwalidatu wal ghanamu ita dai baiwa da wannan ƙananan dabbobin radduna alaika za a mayar maka da su wa alabnika jaldu mi'atin wa tagribu am sannan akwai ga ɗanka bulala ɗari da kuma ƙauracewa ma'ana kaso ta shekara guda wagdu ya unais sai manzo Allah ya ce ka yi sabko ya kai unais ɗaya ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam unais an gane da ke ko wannan sunan kenan a samu da shi dictionary unais bayan anas akwai unais ya ce wagdu ya unais tana iya wannan lakabinsa ne amma duk da haka ana isa shi a cikin sunaye ka yi sabko ya kai unais ilam ra'ati hada izuwa ga matar wannan fa in i'tarafat idan ta tabbatar da ta yi zinan farjum hatu ka jehita muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wa hadha al-lafzu li muslimin wannan lafazin kuma na muslim ne wannan hadisin ɗaya ne daga cikin wasu ne suka zo daga ƙauye suka kawo a yi musu hukunci ɗayan yana da ɗato ɗan yana aiki a gidan ɗayan sai aka samu akasi ɗan shi ya yi zina da matar mai gidan ma'ana matar wanda yake ma aiki domin a cikin hadisin ma sai da aka siffanta akan cewa saurayi ne kaga ko idan aka ce saurayi tabbas akwai tsananin sha'awa tare da shi mai yiwa akwai irin shiga ta samari ko kuma kyawu da abin da ya kama da haka wanda wannan yake nuna hatsarin a cikin gida a samu saurayi wanda yake tare da mata ko da yaushe ana iya samun matsala sannan sai da wannan alfashar ta abu wannan yaron ya yi zina da matarsa to da yake kauye ne suke ilimi bai wajaba ba da suka kai sai aka ce musu ai ɗan shi hukuncinsa shine a jehisa ita ma matar a jehita to sai aka ce masa amma yana iya hunshi ɗansa daga jiwa ya bayar da akuya guda ɗari da kuma ya ‘yantar da ya bayar da baiwa guda sai haka nan yanzu bayan wannan sai ƙara tambaya wasu malumai a ƙauye sai aka ce mishi a ai ba haka ba ne yadda hukuncin yake ɗan bulala ɗari ke gare sa da kaso ta shekara guda to shine yanzu sai ya ɗaga ƙara an gane ko ashe wannan sai tun lokacin sahabbai ma ana ɗaga ƙara an yi maka hukunci a wata kotu bai yi maka ba sai ka koma a wajen kotu wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da hatta a yanzu da kawanin da wata'iyya suke aiki da shi akwai kurda fel akwai kurwane ne akwai kurwane ne innan bata maka ba ka can innan an kasa ka can kowace sama da sama to da suka zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu hukunci akan cewa dan bulala ɗari ke gare sa da kaso na shekara ita kuma matar za a shehe ta a takaice kenan abinda wannan hadisi ke karantar da mu a babi na haddin zina shine wanda yake saurayi in yayi zina za a masa bulala ɗari da ƙauracewa ta shekara guda me ake ce ma ƙauracewa shine ya a kore sa daga garin da yake sai ya koma wani gari don in yana a garin takan iya wannan sha'awar ta ƙara taso masa ko kuma a rika kallonsa da wannan abin sai a ce ya bar garin sai shekara guda baya sai ya komo ita kuma mace ko namiji wanda ya taba aure shi kuma yana da a yake da suna jiwa har sai ya mutu wannan kuma ya zo a cikin alkur'ani azzani ya tuwa zani fajridu kulla wahidin min huma mi'ata jalda mazinaci da mazinaciya wanda ba saba aure ba a jehi kowanne daga cikinsu a bulale shi bulala ɗari sai hadisi na gama da ya ce wa an ubada tabni samit radiyallahu anhu an karɓo daga ubada ɗan samit Allah ya dada shi a samu na wannan suna a dictionary ubada ubada suna ne daga cikin sunayen sahabbai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce khudhu anni ku karba daga gare ni ma'ana ku saurara خذوا عني كربا دغريني فقد جعل الله لهن سبيلا حقيقه الله يا سنيا musu mahuta البكر بالبكر جلد 100 bulala idan miki da suna budurwa ko budurwa namiji ko budurwa mace suka yi zina za a musu bulala guda 100 wa nafyu sanatin da kura ta shekara guda wasayyibu bisayyibi shi kuma wanda ya taba aure ko wanda ta taba aure jaldu mi'atin za a musu bulala guda ɗari warrajmu da kuma jihwa rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin yana bayani ne akan wata farkon haddi ya fara sabka an samu wasu da suka yi zina sai aka kawo ƙara wajen manzon Allah to lokacin hukuncin zina bai sabka ma manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ana haka sai aka ma manzon Allah wahayi bayan an kare masa wahayi shi sai sai ce musu khudu anni khudu anni ku karba da gare ni karba da gare ga aya ta sabko ga hukuncin su idan kuka lura a cikin wannan hadisin akwai wani kari wanda babu shi a can ko aka ce wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin warrajm an gane ko bulala 100 da kuma mi da kuma jiwa abin da ya karu shine bulala 100 alhali kuma a can jiwa kawai aka faɗi ko jayi eh haka yake to amma kuma idan aka zo wajen hukuncin jiwar kawai ake ba a bulala wannan kuma dalilin ka'ida da suke cewa suke cewa idan tama'atil hududu wa fiha alqatlu fa yakfi aljami' idan haddodi suka hadu ya kasance a cikin haddin akwai kisa to kisan kawai ya isan masauran ban san ko an gane ba bil misali tadhil maqal yanzu aka ce a cikin haddi akwai bulala ɗari akwai kisa yanzu da bulala ɗari da kisa wanne ne babba a kisa ne babba an gane da kyau ko yanzu idan aka kashe shi to shi kenan bulala ɗarin an yi su da ba a yi su ba duka mai ke da suna ba su da wani tasiri tun daga uba kwata-kwata har yanzu akwai ka'ida suke cewa idan shi tama a ibadata ne a wannan ka'idar ba ta shiga a ciki tun da shi dole akwai sharaɗi ta zama tumin jinsin wahidin wanda ka'ida ba ta shiga a ciki wadda ita ma mun sha kawo ta wani misali mutum ne ya yi zina an gane ko bayan ya yi zina kuma ya taɓa aure sai ma wani ƙazahi akan cewa ya yi zina shi ma ya gan shi yana zina aka zo aka tabbatar da ƙarya ne ƙazahin da ya ma wancan ba gaskiya ba ne amma shi ya tabbata ya yi zina yanzu hukunci nawa ke akansa biyu na ƙazahi da nami da na zina na ƙazahi mai hukuncin za mu gan shi a gabula da tamanin an gane ku na zinar da yahu mai hukuncin a kisa jiwa ko to a wannan ka'idar yanzu ya za a yi sai an bulale sannan a kashe sa kuma sai an kashe sannan a bulale sa an gane ko yanzu ya za a yi sai an bulale sannan a kashe a yi kuka ce haka ba ku gane ka'ida ba kenan yanzu shi kenan shi wancan an ma kare da shi yanzu kisan kawai shi kenan za a masa an gane ko yanzu shi kenan shi wancan karamin ba a mazancansa don ga babban wanda shi ne kenan wallahu ta'ala alam ba ne ce an abi huraira ta radiyallahu anhu qala daga abu huraira allah ya da shi ya ce ata rajulun minal muslimina rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum daga cikin musulmai ya zo wajen manzon allah fanadahu sai ya kira sa faƙala sai ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah in ni zanaitu ni wana yi zina fa'a'ara da anhu sai manzon Allah ya kawar da kai da gare sa fatana hatilka a wacihe sai ya ƙara juyawa ya fuskanci fuskar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam faƙala sai ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah in ni zanaitu ni wana yi zina fa'a'ara da anhu sai ya kawar da kai daga gare sa حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات ثنى أي كرر شيني ثنى حسيد يميم يتونن سوهد فلما شهد على نفسه أربع شهادات لوكتن دي مكان سشيدا شيدا قداهد دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ظن الله يكراسة فقال سيتي أبيك جنون شنكنا دهوكاني قال لا يجي آآ آه lahiya ta lau kala ce fa hal ahsanta to har kai kana da aure kala na'am yace eh fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhabu bihi kuje da shi farjumuhu kuje hisa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin mu karanta wannan hadisin sai mu ƙara bayani wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala daga ibnu abbas allah ya dada su shi da ma'aikinsa ya ce lamma ata ma'iz ibn malikin lokacin da ma'iz an malik ya zo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon allah kana lahu ya ce masa ku samu na wannan sunan a dictionary ma'iz ko da yake wannan sunan da ya mutane su sashi an gane ko ma'iz ku samu na shi domin sahabi ne ce la'allaka qabbalta kun san dan me yasa nace da waya mutane su sashi da me a larabci me ma'iz ha me ma'iz a larabci akuya an gane ko to amma sai dai dama na sha ba da wannan ka'ida nake shi suna a ko da yaushe abu bi ake kallo na farko ana dibin me ma'anan sunan na biyu waye mai asalin sunan an gane ko to ko ɗaya daga ciki aka samu ba a samu gudan ba ya wadatar akwai sunayen da ana samun biyu suna da ma'ana kuma sannan asalin mai sunan mutum babban mutum ne an gane da kyau ko kuma misalin abdallah bawan allah ga asalin mai sunan kuma ma'aifin manzon allah sallallahu alaihi wasallam to misali fatima mai ma'anan fatima da larabci ma ba da wata ma'ana mai kyau an gane da kyau ko fatima kaman daga mai da suna kaman daga yaye ne ko kuma wani daka-daka hakan ga an gane da ke ko baya da ma'ana amma mai asalin sunan tagari ce babba ce ko ba babba ce babba ce ko ba ta wasa ba ma amma kuma ana sawa to kun ga haka ne to shi kuma ma'is sunan yana da ma'ana baya da ma ma'ana ko ko yana da ma'anan ma'anar ba ta da daɗi to amma mai sunan menene sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a sa suna Abu Huraira baban Musa kai inda Hausa ne za a kira ka baban Musa kana yarda ba ka yarda amma sai ka samu danka Abu Huraira ba dan sunan ba dan me dan wa dan mai asalin sunan wannan shine kenan kenan lokacin da aka zo da ma'is wajen manzon Allah kana lahu sai manzon Allah ce masa la'allaka qabbalta mai yiwa sun ba ne kai au gamazta ko kuma ka dan zungure ta ne ma'ana ka dan shahe ta ne au nazarta ko kuma kallon ta dai ne kai qala la yace a'a ya rasulullahi ya ma'aikin Allah rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin ya zo da riwayoyi mamanta zan ka muku shi bi mukhtalafi riwayatihi wani ɗaya daga cikin sahabbai ne da ake ce mama'is talallabiya ta kama sai yi zina yanzu da ya yi zina ba wanda ya gansa kawai sai shiga cikin tashi hankali ya kasa natsuwa ya ji shi in ba an tsaida masa da haddi ba shi hankalinsa ba zai taɓa kwantawa ba ashe me ya kasa a wajen manzon Allah imani an gane da kyau ko yanzu da ya zo wajen manzon Allah yana gaya masa ni na yi zinafa sai manzon Allah ya kyale sa don manzon Allah ya kyale sa ne don abin da manzon Allah ya so da ya tai kawai ya je ya tuba da tsakanin shi da Allah domin in ka yi zina tsakaninka da Allah babu wanda ya sani ka tuba Allah yakan iya yahi maka inda ake cewa dole sai an maka haddi ne in aka kama ka kuma da shaidu ko kuma kai ka kawo kanka amma in babu wanda ya sani kana iya ka tuba ka yi taubatun nasuha ka yawaita aikin alkhairi mai yiwa Allah ya yi maka to manzon Allah ya so yayi haka ne sai ya ƙara juyawa har sai da ya so hudu yana maimaita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya so hudu kenan ya shaida so nawa sau hudu dama yana daga cikin shaidu na zina a samu shaidu guda nawa guda hudu to yayi shaida guda hudu yanzu kenan an samu sharadi guda ɗaya yanzu sharaɗi na biyu sai manzo Allah ya ce abika jununu kai mahaukaci ne domin in shi mahaukaci ne babu haddi a kansa ya ce a lahiya ta lau a wata riwayar ma sai da manzo Allah ya kirawo danginsa wai wannan dan uwan naku lahiyar shilau baya da wata cuta suka ce a lahiyar shilau sai manzo Allah ya koma ga abu na biyu mai yiwa akwai wasu wasi kun san shedan yana isa mutum wasu wasi sai manzo Allah ya ce masa mai yiwa ba zina kai ba sumbata ta ne kai mai yiwa taɓinta ne kai mai yiwa kallonta ne kai shaidan ya sa maka wasu wasu ce a'a ya manzon Allah na yi da ita turmi da taɓarya alƙalami da taddafa kina ya hoto ɓaro-ɓaro ko to a wannan lokacin sai manzon Allah ya ce to aje a tsaye mishi da haddi wannan shine kenan abinda wannan hadisi ke karantar da mu ɗaya daga cikin hanyoyin tabbatar da tabbatar da haddi na zina shine al-iqrar ko al-i'tirar dukkanin su ma'anar su guda mutum ya tabbatar ma kansa da haka sannan wannan hadisi yana karantar da mu yanda shari'a a shewai ko da yake ta hukumta yin haddi ba daga cikin gurin ta bane ai ta yin irin wannan da za ka yi kai kadai Allah ya ruha maka asiri ka je ka ruha maka ka asiri ka tuba sai Allah ya yi maka wannan shine kenan mala yace wa an umar ibn al-khattab daga umar dan khattab radiyallahu anhu Allah ya dada shi annahu khataba yayi huduba فقال سيتي إن الله بعث محمدا بالحق للي ألا يطورون محمد دجسكيا وأنزل عليه الكتاب كما يا سبكد للتاه أكنسا فكان فيما أنزل الله عليه سيكسن جي دجتين أبند ألا يسبكر مسا آية الرجم آية تجيها قرأناها منكرا تونا آية ووعيناها sannan kuma mun haddace ta wa aqallaha kuma mun fahimce ta mun gane mata da kyau farajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yayi jiwa wa rajamna ba'dahu mu ma bayan sa muka yi jiwa fa akhsha in talab bin nasi ina tsoron in lokaci yayi tsawo bi zamani fa akhsha in talab bin nasi zamanun ina tsoron in zamani ya yi nisa ga mutane an ya kula ƙa'ilun wani mai cewa ya ce ma najidu rajma fi kitabillahi ai babu ayar da ta yi bayanin ajihi mutum ya yi zina a cikin littafin Allah fayadillu sai su ɓace bitarki faridatin dalilin barin wata farilla an zalaha Allah da Allah ya sabkar wa innar rajma haqqun ku saurara lalle shi jihor mutum idan yayi zina gaskiya ne fi kitabillahi a cikin littafin Allah alaman zana ga wanda yayi zina idza ahsana min ar-rijali wan nisa idan har ya taba yin aure ko yana da aure daga cikin maza da mata wa idza qamati idza qamati al-bayyina idan dalili ya bayyana aw kana al-habalu ko kuma ciki ya kasance aw al-i'tirafu ko kuma mutun ya tabbatar ma kansa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisi yana karanta da mu abuwa guda biyu abu na farko yana nuna muna ashe shi bayanin jiwa ga wanda suka taba yin zina ya zo a alkur'ani ba ma a hadisi kawai ba an gane ko sai dai alkur'anin yana daga cikin ayoyin da aka goge an gane da kyau ko kuma nassin ayar shine wai ash-shaykhu wash-shaykhatu farjum idza zana ya farjumuhu malbattata nakalan min Allah an gane da kyau ko wash-shaykhu wash-shaykhatu idza zana ya farjumuhu malbattata nakalan min Allah idan lattizuwa da lattizo ma'ana wanda ya taɓa yin aure da wadda ta taɓa yin aure suka yi zina to a jehe su wannan wani hukunci ne daga Allah wata damƙa ce daga Allah maɗaukakin sarki wannan ayar da a rubuce take ana karanta ta a cikin alkur'ani amma daga baya sai aka goge karatunta amma hukuncin ta yana nan mun taɓa yin bayani akan anwa'un naskhi nau'in ayoyi nau'in gogewa da ake akwai naskhu tilawati wal hukmi ma'an sannan akwai naskhu tilawati fakat akwai kuma naskhul hukmi ma'a baqa'i tilawa ya kasance an goge ayar daga alkur'ani amma hukuncin tana nan misalin wannan ayar ko ya kasance an goge karatun ayar an gane da kyau ko an goge me yake da suna hukuncin ayar amma kuma ayar tana nan rubuce misalin faɗin Allah maɗaukakin sarki يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إن ذاكو هؤلاء منزو إن كنزو وجنسو كبادة صدقة كامين كتاشي أنغا يدكيوكو to daga baya ayar an goge ta amma ana karanta ta sannan akwai wanda za a yi mai yake da suna nasku tilawati wal hukmi ma'an babu ta a rubuce sannan kuma a karance ma babu ta babu ta a hukunci a karance ma babu ta ita kuma wannan ayar misalin ta inda Aisha take cewa kana fi ma unzila min alqur'ani ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna kun ga wannan da aya ce alqur'ani ana karanta ta daga baya aka goge ta kuma hukuncin ma aka goge shi to aya ta jihuwa tana daga cikin wanda aka goge hukuncin aka goge karatun amma hukuncin yana nan abu na biyu wannan hadisin yana nuna hukuncin jiwa yana tabbatuwa ne ta hanyoyi guda uku hanya ta farko shine bilbayyana a samu dalili na shaidun mutum guda hudu an gane da kyau ko kowanne mutum kuma ya shaida ya gansu turmi da taɓarya hanya ta biyu shine bilhabl a samu mace da ciki kuma an san bata da aure ko kuma mishinta babu shi nan a ganta da ciki kina an san da tabbas zai na ta yi ta samu wannan cikin abu na uku shine al-i'tiraf ko al-iqrar mutum ya tabbatar da cewa shi yayi zina wannan sune hanyoyin da ake tabbatar da zina har akai ga yin hukunci mala yace wa an abi huraira radiyallahu anhu har yanzu daga abu huraira Allah ya dada shi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah yana cewa idza zanat amatu ahadikum idan baiwar dayan ku tayi zina fatabayyana zinaha sai zinarta ta bayyana falyajlit hal hadda to ya bulale ta bulala ta haddi wala yusarrib alaiha amma kada ya aibanta ta ya ta zaginta ya ta la'antarta shine wala yusarrib ai wala yal'anha wala yu'ibuha thumma in zanat sannan idan ta ƙara yin zina falyajlit hal hadda ya ƙara bulale ta bulala ta haddi wala yusarrib alaiha haka kuma kada ya munanta ta ya aibanta ta thumma in zanati thalitha idan ta yi zina ta uku fatabayyana zinaha zinarta ta bayyana falyabi'ha to ya sayar da ita walau bi hablin min sha'rin ko da ko da yaggiyar gashi ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wa hadha lafzu muslimin wannan lafazi na muslim wannan yana bayanin haddi na baiwa baiwa ita ko bawa idan suka yi zina su baya daga cikin hukuncin su a jehe su bulala kawai ake musu an gane ne ko ba a jehe su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce idan bawan ka yi zina ko baiwa ka ta yi zina sau uku to ka sayar da ita koda ko a baka yi giya ta gashi ke mana babu alkhairi tare da ita kai nisa da ita kada uku ba kai ma ta shahe ka wannan sai nuna ashe duk mazinaci baya da alkhairi Allah ya kare mu mala yace wa an ali radiyallahu anhu qala daga ali Allah ya dada shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aqimul hududa ku tsayar da haddi ala ma malakat aymanukum akan abunda damar ku ta mallaka na bayu rawahu muslim muslim ya rawaito sa rawahu abu daud abu daud ya rawaito sa wa huwa fi muslimin amma a wajen muslim mawqufun hadisi ne mawqufi kenan riwayar muslim riwayar abu dawud da'ifiya ce riwayar muslim sahihiya ce ta muslim kuma ta zo mawqufiya ma'ana maganar ali ce ba maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kenan zamu ce sahihun mawqufan wa da'ifun marfu'an ya an jingina shi ga manzon Allah da'ifi ne ya an jingina sa ga ali sahihi ne مالك وعن إمران بن حسين رضي الله عنه أنكر أودك إمران بن حسين الله يدرش أن امرأة من جهينة للي وتما تادك تكين قبيلة جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم تازو وجم منزاء الله وهي حبلى من الزنا تنا أو كده تكي نزنا فقالت سيتتي يا نبي الله يا النبي الله أصبت حداً niwa haddi ya same ni fa aqimhu alayya ka tsayar min da shi fa da'a nabiyullah sallallahu alaihi wa sallam waliyaha sai manzon Allah ya kira waliyin ta ma'ana majibincin ta mai kula da ita fa qala sai ce ahsin ilaiha ka kyautata zuwa gare ta ma'ana ka kula da ita fa idza wada'at idan ta aihu fa'tini biha ka zo mini da ita fafa'ala sai ya aikata ma'ana sai da matar ta je ta aihu a wata riwayar aka ce hamma sai da ta shayar da ɗanta nono ya kai yaye sannan ya zo da ita fa'amara biha sai manzo Allah ya umarni fa shukkat alaiha thiyabuha sai aka tsuke mata kayanta malamai suka ce an tsuke mata kaya ne don saboda kada al'aura ta bayyana in ana jiwarta shine kenan sai a tsuke kayan ثم أمر بها سنسي أمني دئتا فرجمت سأك جيهتا ثم صلى عليها سنسي ما تسلى فقال أمر سي أمريتي أتصلي عليها شن ذاك ما تسلى يا نبي الله يا ما أيكن الله وقد زنت الهالي تايزنا فقال سيما الله لقد تابت توبة حقيقة تاي وتئل توبة لو قسمت بين سبعين da a ce a raba ta tsakanin mutum saba'in min ahlil madina daga cikin mutanen madina la wasi'atuhum da ta yalwace su da ta ishe su wa hal wajatta afdala min an jarat bi nafsiha lillah ya kai umar harshen zaka iya ka samu wanda ya hita zaka iya ka samu wanda yahi wanda ya ba da kan shi ga Allah shi ma'ana akwai wanda ya kai wanda ya zo ya kawo kan shi ga Allah mana ta san da cewa kashe ta za a yi ta kawo kanta ai ka san ko babu wanda ya kai ta rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi kina wannan hadisi a takaice wata mata ce ta yi zina har ta dauki juna biyu da sai daga baya ta zo shan manzon Allah da cikin na tace ya manzon Allah haddi ya same ni a tsayin min da shi to da yake tana dauke da juna biyu shi kuma ka'ida ne in mace na da ciki ba a yi mata haddi har sai ta aihe abin da yake tare da ita don saboda in an yi mata haddi mutum nawa aka kashe mutum biyu an gane ko Allah kuma yana cewa wala taziru waziratun wizra ukhra shi yaron baya da laifin komai to dan me za a kashe su tare a sai ta aihe shi sannan ita mata haddin ta ita kadai wannan shine kenan kaida kenan lokacin da ta aihu hatta ma yaye dan ma'ana yaro ya sha nono ya koshi sannan ta zo aka tsayar mata da haddi bayan manzon Allah an yi mata haddin ne sai manzon Allah ya ya daidaita zai mata sallah sai Umar yake cewa za ka yi mata sallah bayan mazinaci ya ce sai manzon Allah ya ce ma Umar ai ta yi tuban da da a ce a raba shi ga mutum saba'in da ya ishe su shiga aljanna kuma daga cikin ma mutanen Madina in an ce mutanen Madina ana nufin sahabban Madina ko tunda a lokacin manzon Allah ke magana da za a raba ta ga mutum saba'in da ta ishe su shiga aljanna don saboda girman girman toban manzo Allah ya ce shin kana ganin akwai wanda ya kai wanda ya kawo kanshi da Allah tana iya ta ɓoye ba wanda ya sani ta ta ci gaba da rayuwarta amma ta hihita a zo a yi mata hukunci wannan yana nuna yana nuna imaninta wannan hadisin yana nuna ashe shi haddi in aka tsayar ma mutum da shi ba aibi bane a gare sa wankan tsarki ne aka masa an gane ko musamman kuma in shi ya kawo kansa yana nuna mai yiwa dalilin wannan Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama amma mafi yawancin malamai sun ta yi akan cewa al'afbal abun da ya yi ga wanda ya yi zina ko wanda ya wani laifi wanda za a yi tsayar masa da haddi babu wanda ya sani abun da ya yi shi ne ya yi tuba taubatan nasuha yawaita aikin alkhairi an gane da kyau ko amma idan ya ga cewa takan iwa ya ci gaba da laihin nan gaba to abin da yake alkhairi shine ya zo a tsayar masa da haddi don da an masa haddi shikenan ya wanke daga laihin kenan nan gaba zai mi ba ba zai laihin ba tunda har an kare har an kashe sa ba san ko an gane da kyau ba malamai suna fasar hadisin ma'iz ya kawo kansa ne dan yana tsoron in ya ci gaba da rayuwa ya ƙara yin wata ne ya ƙara yin wata zina to dan saboda rayuwar tasa ta zo ƙarshe ne dan kada ya ƙara irin wannan laihin ya kawo kansa ya ce a yi masa haddi dan ya huta an gane da kyau ko to kenan ko kai ba amin ba in Allah ya jarabce ka da irin wannan musiba ta yawan zina ka san inda ake tsaye da hukunci na na addini in dai har kana son ka tsira lahira ka je a yi maka haddin ka huta don an maka haddin ka wanke amma in ka ci gaba da rayuwa mai yiwa ka mutu ma a cikin mi a cikin zinar wanda ko ya mutu a cikin zina ko babu shakka akan cewa dan wuta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun mazinaci bar zai taba yin zina ba lokacin da zai zina yana tare da imani ashe sai nuna cewa az-zina wal iman la yajtami'an zina da imani ba sa haduwa in an samu guda to guda yana tahiya Allah ka tsare mu na imanin mali yace wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma qala daga jabir ɗan abdullahi allah ya da su shi da ma'aikinsa ya ce rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rajulan min aslama manzo allah ya jehe wani mutum daga cikin mutanen ƙabilar aslam wa rajulan min yahudi da wani mutum daga cikin yahudawa wa mra'atan da wata mata rawahu muslim muslim ya rutu wannan hadisin wa qissatu rajmil yahudiyyaini qissar jihar yahudawan nan fi sahihai ne ta zo a cikin bukhari da muslim min hadisi ibn umar a hadisin ibn umar wannan hadisin yana bayanin wasu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin wanda manzo Allah ya zatar ma hukuncin kisa wani daga cikin kabilar aslam da wasu yahudawa guda biyu wanda malamai sun tattara adadin wa'anda aka ma hukuncin jihwa na zina a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba su wuce mutum guda biyar zuwa shidda ba an gane ko? na farko ita ce kista ta ma'iz mun ganta na biyu su ne wasu yahuda guda biyu mace da namiji da suka yi zina aka tsayar musu da hadda haddi su biyu kinan uku kinan ko sannan akwai wagga matar da muka wuce wadda ta zo da cikinta nawa kenan hudu sannan wancan yaron da muka kawo a hadisi dan aiki da ya zina da matar ubangidansa an gane ko sai zamanto su nawa kenan su biyar wannan su ne ya tabbata a tarihi na hukunci a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi ma da aka yi ma hukuncin mi da aka yi ma hukuncin mi hukuncin jihwa haddi na zina na jihwa wannan kun me yake karantar da mu sai nuna mun da cewa ashe shi musulunci ba yana so bane a ta jehe mutane ya sa wannan ne dan me abi yi gawa dan mai rai yami dan mai rai ji tsoro an gane da kyau ko kuma wannan ya nuna cewa ashe da ana wannan shari'a ana tabbatar da ita da wannan zai zai jawo dalilin karantar wannan cutar ta zina a nan ne muke miƙa muke shinshina ga gwamna na wannan jihar ta tanyamai allah ya ƙara masa lahiya ga jan ƙoƙarin da yake gabatarwa ga abin da ya shahi rage baɗala a cikin birnin yamai ba a jima ba akwai wata wani labari da na gani na fatiri da aka yi har ma daga cikinsu dalilin wannan ya jawo an liƙe otel guda uku wanda dalilin liƙe su ba abin da ake in ba fasadi ba inda ba aka je a otelkin guda uku an isko 'yan mata ne wasu daga cikinsu ƙanana ne ba su ma wuce shekara goma sha biyu ba akwai ma waɗanda suna da ciki akwai ɗakin da aka isko wani namishi da 'yan mata guda biyar kuma lattizo daga cikin 'yan matan kuma akwai wanda suke ƙasa ga shekara goma sha takwas wannan otelkin guda ukun gaba ɗaya an liƙe su bayan wannan duk 'yan matan da aka kamo yanzu akwai wata ong da aka suka buɗa wadda za a koya musu aikin hannu wanda ko da an sake su za su dogara da kansu in ma suna ba da uzurin suna zane ne don neman abin da za su mi za su ciyar da kansu da Allah wannan alkhairi ne ko ba alkhairi ba babban alkhairi ne ni abin fi girma abin da ya birge ni shine wannan ONG da aka buɗa wadda za a taimaka musu a koya musu aikin hannu kenan dai a gobe in an kama ki a zina an san ba ba yunwa bace ta kai ki me ya kai ki jaraba ta kai ki ko wannan shine kenan muna fatan Allah ya karfafa musu sannan kuma ya yawaita mana irin waɗannan gwamnoni wannan shine kenan mala yace wa an sa'id ibn sa'ad ibn ubada radiyallahu anhu ma qala daga sa'id bin sa'ad bin ubada Allah ya dada shi yace kana baina abiyatina ruwaijulun da'ifun ya kasance a tsakanin dakunan mu akwai wani mutum wani dan mutum mai rauni ruwaijil tasghir ne na rajul an gane ko tasghir kuma ana yin shi wataran litahqir wataran kuma lishafaqa ana yin taswir ne a maida mutum dan karami dan dan tausayin da yake ba mutane ko kuma dan nuna shi ba komai bane dan kaskantar da shi dan wulakantar da shi an gane ko to anan an kawo shi ne dan saboda min babu shafaka akwai wani mutum wani dan mutum an gane ko ko wani dan namiji da Hausa dan suke sa ko da an sa maka dan kina ana nuna an an dan rage maka akwai wani dan malami yana nan mai magakan murya ai ba ɗaya bane da a ce maka akwai wani malam yana nan ba ɗaya bane ko to wannan shi ne kunga larabci ma akwai balaga wannan shi ne kenan akwai wani ɗan mai kuɗi jayyid kenan da'ifun mai rauni ma'ana kenan tana iya wannan tana kasa ke gare sa ko kuma baya da cikakken lahiya ko yana da wani taɓin hankali ko abin da ya kama da haka a takaice dai mai rauni fakhabata bi amatin min ima'ihim sai yayi zina da wata baiwa daga cikin bayansu kunga zina tana ɗaya daga cikin alkhubus ma'ana kazanta yanda ake siffanta zina sai yayi kazanta ma'ana yayi zina da wata baiwa daga cikin bayansu fa zakara zalika sa'dun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sa'ad ya ambata ma manzon Allah haka fa qala sai manzon Allah yace idribuhu haddahu ku bige sa haddinsa ma'ana ku yi masa haddinsa na bulala nawa bulala ɗari faƙalu sai suka ce ya rasulallah innahu adu'afu min zalika ai wannan ya masa yawa shine ma'ana innahu haka za a fassara shi za a yi tarjama ce ma'anawiya ba harfiya ba in ai wannan ya bugun bulala ɗari ya hi ƙarhinsa an gane ko faƙalu faƙala sai manzo Allah ce khudhu iqalan fihi mi'atu shimrahin to ku ɗauki ifkal ifkal ita ce rabtar dabino fihi mi'atu shimrahin wadda a cikinta akwai tsuma guda ɗari an san tsuma ku zangarniyar dabino ba tana da tsumogi ba an gane ku wanda ɗiyan dabinon nan suke to wadda take da ɗaɗari a ciki sun madribuhu bihi darbatan wahida sannan ku yi masa bugu guda da wannan zangarniyar ففعلوا سيسك أي كتا رواه أحمد أحمد رويتوس والنسائي الإمام النسائي وابن ماجه ده ابن ماجه وإسناده حسن سند ينسى حديثي حسن لكن اختلف في وصله وإرساله سيدي أنسى مساباني جمدا isalinsa da mursalancinsa sai dai hadisi ne hasan kenan kenan wannan hadisin wani mutum ne mai rauni marar lahiya ya yi zina da wata baiwa to shine sai aka kawo kara ga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a masa haddi a bulale sai bulale dari suka ce a ya masa bulale dari ai mutuwa zai yi domin bulale dari sun hi karhin sa sai manzo Allah ce to ku dauki rabtar dabino mai sumagiya mai zangarniya guda dari sai ku yi masa bugu guda an gane da kyau ko akwai ciwo ko ba ciwo akwai ciwo rabtar dabino da guda aka bige ta bige ka da ita akwai ciwo to shi dan saboda a sauƙaƙa masa abun ne dan kada ya kai ga mutuwarsa rasa rayuwarsa sai aka ce ai mi a haɗe suri guda a bige sa shi dai haddin sai an yi mi sai an tsayar da shi an gane da kyau ko wannan hadisi har yanzu yana ƙara fassara faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin kisar annabi ayyub alaihi salatu wassalam da ya yi alƙawalin ya ce in ya samu lahiya sai ya yi ma matarsa bulala sai ya bulale ta dalilin sai da gashin gashin ta da ta yi wanda ita kuma ta yi ne don saboda a samu abinci shi kuma yana ganin bai dace ba a ce ta yi wannan domin baya halatta mace ta sai da gashin ta to yake in ya samu lahiya sai ya bulale ta sai ya bulale ta to shi ma haka da ya samu sauki don saboda rantsuwar da ya yi tawalwali ba sai ya yi kafara ba sai Allah ya ce mai ke da suna wa khudh bi yadika dirsan ko fadrib bihi wala tahnat karki me yake da suna ice mai mai rabta guda ɗari sai ka bige ta dan saboda ka hudda ka fara rantsuwar da kai to wannan shine kenan sannan wannan hadisin yana nuna idan aka zo tsayar da haddi ana lura da halin mutum in aka san da in aka masa haddi zai iya kai ga mutuwarsa to abin da za a yi shine a rage haddin yanda ba zai kai ga mutuwarsa ba domin ba mutuwa ake so yayi ba ladabtar da shi ne ake so a yi kenan misali saurayi wanda aka gan shi baya da lahiya baya da karhin jiki guda da ɗari za su masa yawa sai a yi irin yadda aka ma wannan wannan yake nuna cewa almashakatu ta jilibu taisir ma'ana in aka samu tsanani sai ya jawo mutum sauki wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj mali cewa an ibn abbas radiyallahu anhuma daga ibnu abbas Allah ya dada su shi da ma'aikinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah kala ya ce man wajadtumuhu duk wanda kuka same sa ya'malu amala qaumi lut yana aikin mutanen lut me aikin mutanen lut shine liwadi an gane ko faqtulul fa'ila to ku kashe mai aikatawa wal maf'ula bihi da wanda ake aikatawa da shi an gane da kyau ko wa man wajadtumuhu waqa'a ala bahimatin duk wanda kuka same sa ya afka ma wata dabba ma'ana yana zina ko yana yana maɗigo da wata dabba faqtuluhu to ku kashe sa waqtulul bahima ita ma dabbar ku kashe ta rawahu ahmad ahmad rawaito wannan hadisin wal arba'a wa rijaluhu muwaththaquna marawaitansa yardaddu ne illa anna fihi ikhtilafan sai dai akwai dan sabani a takaice dai hadisi ne hasan yuhtajju bi wannan hadisin yana bayanin haddi na liwaɗi malumai sun yi saɓani tsakanin kisa da liwaɗi wanne ne yi wani girma bayan ittifaƙin su akan cewa mafi girman lahi shi ne mi shirka to sun yi saɓani bayan shirka wanne lahi ne yi girma zina a liwaɗi ko kuma kisa an gane da kyau ko bayan kuma sun yi ittifaƙi akan cewa liwaɗi ya hi zina muni an gane da kyau ko wannan kawai ya ishi ya ishi liwaɗi muni wannan hadisin yana bayanin hukuncin mai liwaɗi hukuncinsa shine a kashe sa ya za a kashe sa kaifiya yanda za a kashe shi ne malamai suka samu sabani amma malamai sun yi wasu malamai wanda kuma wannan ita ce magana wanda take mai mafi ƙarhi wallahu a'lam za a yi musu irin abin da Allah ya ma mutanen Lot wanda suka fara laihin za a dibi wuri wanda ya kowanne tsawo a cikin garin an gane ko sai a hau da shi can sama in dutse ne adiba in dutse ne in bene ne adiba in bene ne idan aka je da shi can sama sai a sako sa ana sako sa kuma sai a ratato sa da duwatsu yana faduwa duwatsun su yi ne duwatsun su taushe shi wannan kamar yadda Allah ya mame an gane da kyau ko waja'alna ja'alna waja'alna aliyaha safilaha jayyid muka sanya kasan ta ta koma sama sannan muka yi musu da ruwan duwatsu wannan shine kenan me yake da suna hukuncin da za a yi musu wannan kuma shine hukunci mafi muni Allah ya kare mu ina ji na sha gaya muku wannan kauli na Ibn Sirin yake cewa a cikin dabbobi yace ko a cikin dabbobi ba dabbobin da ke luwadi in ba dabbobi guda biyu ba yace kuma su ne mafi munin dabbobi shine aladai da kuma jaki an gane ku su kaɗai ke yin liwaɗi a cikin dabbobi amma in ba shi ba sauran dabbobin ba sa yin liwaɗi namiji nemi namiji kunga wannan shine ashe sirri na yaduwar liwaɗi a kasashen turawa cin mikin alade ko wannan shine domin nama yana da tasiri ga ɗabi'ar mutum an gane da kyau ko tunda ya zo a hadisi manzo Allah ya siffanta tsananin da ke ga yahuda na yau na laraba na yawan fada da alakar su da raƙumma kusan raƙumma suna da rikici sosai suna da taurin rai to sai manzo Allah ya siffanta taurin rai larabawa da mu'amalar su da mi da raƙumma da cin naman su da abin da ya kama da haka wannan shine kenan Allah ya kare mu ya raba mu da wannan bala'i abu na biyu shine hukuncin wanda ya zina da dabba za a kashe shi kuma a kashe ni a kashe dabbar domin dabbar ba ta ciwa to wanda ba ta ciwa kuma mi za a yi da ita wa an ibn umar radiyallahu anhu ma da ibn umar Allah ya dada su shi da ma'aikinsa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daraba lallai manzon Allah ya yi bugu wa garraba kuma ya ƙauratar wa anna aba bakrin daraba haka abubakar shi ma ya yi bugu wa garraba kuma ya ƙauratar rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito sa wa rijaluhu thiqatun marawaita wannan hadisin tabbatattu ne illa annahu ikhtilifa fi warqihi wa waqfihi an samu sabani ga hadisi marfu'i ne ko kuma mawqufi ne ma'anan maganar ibnu umar ce ko kuma a an ɗaukaka ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bugun da ake nuni shine bulalar da ake yi ta guda ɗari ga wanda ya zina bai taɓa aure ba bulala ɗarin da ake masa da kuma kasan da ake sasa ta shekara guda wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mukhannathina min ar rijal manzon Allah ya la'anci maza masu kama da mata wal mutarajjilati min an nisa' da kuma mata masu ƙoƙarin kamanceceniya da maza waƙala ya ce ahrijuhun min buyutikum ku hutar da su daga gidajenku rawahul bukhari bukhari da muslim suka rawaito bukhari ya rawaito wannan hadisin malamai suka ce kullu dhanbin wusifa bil la'ni fa huwa kabira duk laihin da aka siffanta shi da la'anta in ma ta Allah ko ta manzo to yana nuna babban laihi ne Allah ya kare mu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا كتن كدي هدي ما تكركن سامو داما أخرجه ابن ماجه ابن ماجه يهتد شي وإسناده ضعيف سيدي سند سميرونيني وأخرجه الترمذي إمام الترمذي يهتد شي والحاكم ده إمام الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها daga hadisin Aisha bai lafzi da lafazin idra'ul hududa anil musulmi na mastata'atu ku kawar da haddi ku tunkuɗe haddi daga musulmai matukar kun samu iko wa huwa da'ifun aidan shi ma hadisi ne har yanzu mai rauni wa rawahu al-baihaqi imam al-baihaqi ya rawaito sa an ali daga ali radiyallahu anhu Allah ya dade shi min qawlihi daga fadin sa idra'ul hududa bishubuhati in akwai mai lotis kusa nawa ya kare shi a kawo mini lotis mushuwar ku tunkuɗe haddi idan shubuha ta samu daidai gwargwadon iyawarku wannan hadisin yana bayani ne akan dukkan shi dai ruwaya cikinsa mai ke da suna da'ifai ne amma sai dai yana daga cikin hadisan da malamai suke cewa alhadisu da'ifun lakin al'amala alaihi hadisi da'ifi ne amma aiki yana a kansa domin haka ne manzon Allah yake yi haka sahabbai suke idan aka samu wata shubuha a wajen hukunci to ba a zartar da shi babban misali shine idan mai gida ne da me yake da suna da mai gidansa yaro ne da mai gidansa suna aiki a shago guda sai yaron ma mai gida swata a hukunci a shari'a in aka zo wannan yaron ba za a zartar masa da hukuncin yanke hannu ba sai dai a wani abu na daftar da shi don mi dan shubuhar da ke da kwai ta ne ta mai yiwa ana zaluntar shi ne yayi ne ya ɗauki haƙƙinsa an gane da kyau ko ita ce shubuhar ko mata idan ta mamijin ta swata ko ɗa idan yama baban shi ne baban shi swata akwai shubuha ta mai yiwa ba a bashi haƙƙinsa da kyau ne wannan an gane ko ba a yanke musu hannu to wannan shi ake ce ma shubuha a samu wani ɗan rikici shi sa za ku gani zina in aka zargi mutum da zina mutum uku su ce sun shaida sun gani turmi da taɓarya guda zai ce a'a ni da na zo dai na isko suna sa kaya to shi kenan ba za a zartar da hukuncin ba don mi don wannan shubuha ta wannan na hudun bai gani ba an gane ko sai yana cewa har yanzu musuluncin wai ba su yake ba a ta kashe mutane ba su yake ba a ta katse mami a ta katse ma mutane hannu Allah ya ganar da mu mu liƙe da wannan hadisin mahala ya ce wa an ibni umar radiyallahu anhu ma kala daga ibn umar Allah ya da su shi da ma'aikinsa ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ishtanibu hadhihi alqadurat ku nisanci wannan kazamtar subhanallah ku nisanci wannan kazamtar allati naha Allah ta'ala anha wadda Allah yayi hani akanta faman alamma duk wanda ya fada a cikin wannan laihin a nan ƙazamtar ana nuhin me ana nuhin zina ko liwaɗi dukkanin suna cin ƙazurat duk wanda ya fada a cikin wannan talallabiya ta kama sai ya fada a ciki faliyastatir bi sitirillahi to ya suturta ma kansa da suturcin Allah ma'ana ba wanda ya gani to ya je ya ruha ma kansa asiri ya yi shiru wal yatub ila Allah ta'ala ya tuba zuwa ga Allah فإنه من يبدي لنا صفحته domin duk wanda ya nuna mana huskarsa shine safha ma'ana duk wanda ya bayyana a gare a gare mu huskarsa duk wanda huskarsa ta bayyana a gare mu ma'ana duk wanda muka kama sa da dalili na yayi nuqim alaihi kitaballahi azza wa jalla za mu tsayar masa da littafin Allah rawahu al-hakim hakim rawaito wannan hadisin wa huwa fil muwatta wannan hadisin yana a cikin muwatta min mursali zaid ibn aslam daga mursal na zaid ibn aslam wannan hadisin me yake nunawa kamar yadda muka faɗi a can baya idan talallabiya ta kama ka ka fada a cikin wannan kazamtar ta zina ko ko liwaɗi ba wanda ya sani ba a kama ka ba to ka je ka suturta ma kanka ka tuba ga Allah madaukakin sarki amma da an kama ka sai an yi ne sai an tsayar da haddi wannan hadisi har yanzu yana nunawa laihin da aka zo aka yi gahili kirikiri mutane na gani ya yi girma a wajen Allah ya ga laihin da aka yi mi aka yi mi aka yi da ɓoye domin laihin da aka yi mutane na gani na farko ba a ji kumiyar Allah ba na biyu ba a ji kumiyar mi ba mutane ba bayan wannan kuma kamar an nuna ma wani shi ma ya yi mi shi ma ya zo ya yi shi ya samu za Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa kullu ummati mu'afa illal muhajiri illal mujahirin dukkanin al'umma ta Allah yana yahi musu yana musu afuwa idan suka yi laihi wata ran ko da ma ba su roƙe sa ba an gane ko sai dai masu bayyana laihin nasu su wannan Allah baya musu afuwa sai ya kama su da wannan laihin an gane da kyau ko ashe shi yasa wannan yakin da ake yi na kama masu na kama masu shaye-shaye da masu kaɗe-kaɗe da raye-raye akan hanya da muka da muka kira ayi muna kiran wannan ne don saboda yin saga hili yana iya ƙara jawo wanda ba su yi su masu yi amma ɓoyewa a yi sa yakan iya taƙaita abin amma fa hannunka mai sanda ko da yake ko an ce bayyana wanda ya lahi a bayyana ya yi girman zunubi fiye da wanda ya sa a ɓoye ba shi yake nuna ba wanda yake a ɓoye ya ci bulus domin ya zo a hadisi mai ban tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'arifanna aqwaman ya'tuna yawmal qiyama bi hasanatin amsali jibali tihama ranar alqiyama bazan taba sanin wasu mutane ba mana kada ma su zo a wuri na wasu mutane waɗanda za su zo a ranar tashi alqiyama da lada mai yawa kawar misalin dutsen tihama wasu manya-manyan duwatsu ne kawon misalin wannan lada za su zo da ita a ranar tashi alkiyama lada da take iya dalilin shiga su aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yaj'aluha haba'an mansura sai Allah ya sanya wannan ladar ta zaman to kura abur shekewa ya lalata ladar gaba daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce shifhum lana ya rasul jallilhum lana siffanta mana su bayyana mana su su wane ne sai manzo Allah ya ce ulaiikal ladina idan idan ulaiikal ladina idha khalu bi maharimillahi intahakuha sune wa'inda idan suka kebanta da sabon Allah sai su ta aikawa su ta abkawa ma'ana sune wa'inda a zahiri za su nuna muku mutanen kirki ne amma da sun boye ba mai ganin shi kenan sai su ta ne sai su ta abin da suke yi wallahi wannan hadisin akwai tsoro sosai a cikin a tattare da shi kaga mutum mutunan kirki amma in ya ɓoye abin da yake da salularsa ko wanda yake mai shaye-shaye akan hanya bayansa kaga mutum mutunan kirki amma da zaka bashi amana ta dukiya baka san yadda zai yi da ita ba an gane da kyau ko wannan shine kenan ashe in ka ka kasance a zahirinka da batininka duka dai yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah suna iya su ɓoye ma mutane in suna wani sabon Allah amma ba sa ɓoye ma Allah suna kumiyar mutane amma ba sa kumiyarwa amma ba sa kumiyar Allah maɗaukakin sarki wa idha khalawta bi ribatin wa idha khalawta bi idha ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqib idan kake banta kada ka ce ba mai ganinka ka ce wa yana ganinka Allah maɗaukakin sarki muna fatan Allah ya ba mu ikon nisantar sabon Allah na bayyane da na ɓoye سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله